الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ومدينة na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan uku a gregorian kalanda 2025 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan cikin anguwar bolari akan titin mai tama yusuf sule muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahina ko mumtahana a mun kwana a namba ta goma a nambar aya ta goma sha ɗaya za mu tashi kan nambar aya ta goma sha biyu na'am alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am من همزه ونفخه ونفخه mm.
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا Mm.
يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن
Mm.
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن Mm.
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
na'am ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
Mm.
إن الله غفور رحيم kamar yadda jiya muka yi bayani wannan aya ita ce ayar da malamai suke kiranta ayatul imtihan wato ayar da ake jarraba muminai mata da su ko aka jarraba muminai mata da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadin Allah da ya ce famtahinu hunna a can baya to nan shine inda imtihanin yake wato da waɗannan abubuwa za a jarrabe su domin a tabbatar da cewa su masu imani ne na gaskiya idan an tabbatar da haka shikenan shine Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minatu idan mu'mine mata suka zo maka yubayi'inaka za su yi maka mubaya'a ne ala Allah yushrikna billahi shay'an akan cewa ba za su yi shirka ga Allah da komai ba mun yi bayani jiya daidai gurgudu dangane da abin da ya kamata mutum ya nisanta na shirka da irin bala'in da ke cikin shirka da narko da Allah madaukakin sarki ya tattala ga mushrikai wa muka ce lalle musulmi ya yi ƙoƙari duk yadda za a yi kar ya daidai lahira Allah yana tuhumarsa da laifin shirka domin daga lokacin da ka je lahira tsautsayi ya sa Allah yana tuhumar ka da matsalar shirka to taka ta kare domin ka shiga wata wallahi ba za ka fita ba saboda haka duk yadda za ka yi a san yadda za a yi duk yadda za a yi a san yadda za a yi a je lahira babu shirka an gane magana da kyau ko فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا Mm.
ولا يشرك بعبادة بآية ربه أحدا Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya ba wata matsala a kiyama duk wanda yake son wannan ta same shi yana so ya gamu da Allah babu damuwa to fal ya amal amalan salihan na farko dai yayi aikin kirki kada ya dai a cikin ayyukansa a samu ayyukan banza abu na biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar a same shi da bautawa wani tare da Allah a ranar tashin kiyama in dai wannan guda biyun suka samu babu shirka kuma duk ayyukanka mafi yawancinsu masu kyawu ne ba dole sai sun zama duka ba ba ka shirka sannan mafi yawancin ayyukanka masu kyawu ne to in Allah da ka sha Allah ya sa mu sha da ni da ku gaba ke daya da haka yace Allah yi shirki na billahi shay'an kuma kamar yadda muka faɗa jiya yanzu shirka tana nema ta tare a gindin mata gaba daya mafi yawancin mata sai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsamar da wahala ka ga mace ba ta aikata shirka ko ba ta yin wasu abubuwa na neman magunguna na banza da wasu abubuwa da za su karya mata imaninta a cikin rayuwarta kawai saboda tana neman duniya ko dai tana so ta samu jari ko tana so ta zama sufafawa a cikin gidanta kai ka ji wata sufafawa sai ka ce wata shugabar majalisar ɗinkin duniya sai ta zama sufafawa a gidanta sai ta zama ita ne mai bada doka da oda ita ce mai mallakar miji ita ce mai sarrafa miji ita ce wacce in ta faɗa a yi in ta ce kar a yi ba za a yi ba yayi daga gida ya koma hannunki hajiya gida ya lalace kuma duk lokacin da gida ya koma hannun mace ita ne za ta faɗa a yi ita za ta hana a hannu to gida ya ɓaci na fata an fahimci magana saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ba zai taɓa rabautar da mutanen da suka danka jagorancin al'amuransu a hannun mace ba saboda haka mace ba ta shugabanci musamman na gida ya zamanto ita ne take rike da ragamar komai a gida to gida ya lalace kuma ka lura ka gani duk gidan da ake zargin mai gidan ba shi da katakus sai abin da hajjaju makkatu na fata an fahimta ta faɗa to za ka ga gidan ba shi da kan gado wallahi ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ba abin ka bashin aya a ranar والله عليم حكيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'rufi su mata suna da haƙƙi kwatankwacin abin da yake kansu na su ba ku haƙƙi bil ma'rufi tare da kyautatawa amma ƙa'ida ce kowa ya sani ke ki sani kowa ya sani cikin mata walin rijali alaihinna daraja Allah ya ba wa maza daraja ta musamman akan mata ba yadda za a yi ki zama ke ce sama da ɗa namiji ba yadda za a yi ya zama ke kike ba shi doka ko ke kike saka shi yayi ko ke kike hana shi daga lokacin da gida ya zama haka to ba mijin ba ke ma kin zama lalata mogal wallahi kin lalace ke ma don wannan ba cin biki bane ba gwaninta bane a ce wai gida mace ne take gudanar da shi don wallahi gidan ba zai taba zama lafiya ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yau mata sun wayi gari ba su da aiki illa neman yadda za su yi su mallake gida su mallake mazaje su mallake 'ya'ya su mallake faɗa aji su mallake dukiyar miji su mallake komai to wannan yana daga cikin bala'in da mata yau suka faɗa na shirka to kun ji dai annabi ya kulla yarjejeniya da matan zamaninsa cewa kar su yi shirka ga Allah an gane maganar da kyau ko wala yasriqna hindu matar abu sufyan jama'a hindu matar abu sufyan da annabi ya zo yana ba su wannan ka'idoji sanda ta dinga mar tambaya da ya ce wala ya sirikina kar mata su yi sata sai ta ce to ya rasulallahi akwai matsala ba za mu yi sata ba tabbas mun maka alkawari ta ce amma matsala ta hi ne mijina abu sufyanu marowaci ne ina fata an fahimta zumbulu ne kakan marowata ta ce duk lokacin da zai bani abinci sai ya kirga yaran gidan nan nawa ne akwai wanda an ce wai kwayar shinkafa ma kirgawa yake shi zai ci dubu uku da ɗari biyar yaran kowane zai ci kwaya dubu ɗaya da ɗari takwas da haka sai ya kirga ɗaya biyu uku ka wannan akwai mugu billahi lil kai in ba mugunta ba a ce shinkafa ma sai ka kirga eh to akwai dai masu kirga magi kan tabbas akwai masu kirga tsokan nama oh la ilaha illallah Allah ka wadata mu duk wani abun wallahi alarama talauci ne yake sawa billahi allazi wani lokaci talauci in ya daki mutum mala Allah ka azurta mu wallahi in akwai wadata gaba ɗaya tinkir zaka so ka kawo musu ka ce a gyara ni ma ina dawowa to amma da ke duk abin a doke muke gaba daya da haka sai ga ko tsoka nawa ka kawo kana kirgawa karfa sai an kawo ma abinci ka ce kai ku dakata ni kan tsoka nawa na kawo ne ya naga kwaya uku da yar karama a sama na fata fahimta ina sauran suke to wannan shine ta ce mijina marowaci ne baya wadatar da ni da abinci so ya za a yi shin idan na ɗauka na ci da ni da yara na gwargwadon buƙatar mu shi ma sata ne don Allah ku duba matan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke taka tsantsan da karye dokar Allah da karye dokar manzon Allah manzo Allah ya ce mata kuzi min malihi bil ma'rufi ki ɗiba daga cikin dukiyarsa shinkafarsa garin masararsa magi gishiri barkono tattasai attaruhu duk abin da ya kama na ci ko na sha kina da shi a cikin gida ko akwai kuɗin ki ɗauka ki saya bil ma'rufi amma da kyautatawa kar ki ɗiba ya wuce gona da iri kar ki ɗiba sauran ya saura ki zuba ki zuba a dashe ina fata an gane ko ki siyo katuwar waya ko ki siyo kaza ko ki je ki ɗauko les ko ki ɗinko les ko ki siyo kaza ko ki ko ki sa data na fata an fahimta dan akwai wanda dan jaraba kuɗin data ma sai ta sata wallahi za ki biya a gaban Allah wallahi don Allah bai ɗora wa namiji ya saya matarsa data ba ko ko Allah ya ɗora wannan alaran ba akwai ayar ya ayyuhal ladzina amanu datu nisa nisa'akum ya kuma su imani ku sanya wa matan ku data na fata an fahimci magana alar man akwai a jawo mana ita babu ita o da cikin haƙƙin da Allah ya ɗora wa namiji ba magana sai ya saka miki data amma wata wallahi akan wannan data za ta shiga wutar jahannama saboda wani mijin ya hana ta don haka bari ta ɗauka he ta saka an gane maganar da kyau ko saboda haka ya ce ki ɗiba gwargwadon abin da Allah ya hore wa mijinki ki ci da ke da 'ya'yanki amma bil ma'arufi tare da kyautata ba tare da israfi ko kuma menene ba ko kuma barna ba sannan da ya ce musu wala ya zinina ba za ku yi zina ba ko ba za su yi zina ba ko ba za mu yi zina ba don duk abin mu ma ya shafe mu ina fata an fahimta sai ita matar abu sufyan ta sake wa manzon Allah tambaya ta ce a wata zinil hurratu ya rasulallah yanzu mace yancacciya ma za ta iya yin zina ma'ana mamaki suke yi ma da har ake ce musu kasu yi zina saboda su ko a jahiliya ba kowace mace ne take zina ba in ba kasganya yar kan layi ba a jahiliya masu katangaggu ne yasa lokacin da aka jefi na Aisha da zina daga cikin maganganun da sayyidina Umar ya faɗa yace hadhihi kalimatun marumina biha fil jahiliya abanar bihi fil islam yace wannan kalma ce wanda ko a jahiliya gidana ba a taɓa zarginmu da cewa wata daga cikinmu ko wani daga cikinmu yana zina ba yanzu sai da muka shigo musulunci muka samu saitin hamma da gyaran kafureto sannan a zo a ce mu mazinata ne ina fata an fahimci magana wato umar yana mamaki ya ce abin da lokacin da muke jahiliya period and darkness ba mu yi ba sai yanzu da muka kintsu muka gyaru wani kawai zai zo ya ɗauki kalma ta zina ya jefi gidansa yana umar da ita ina fata an fahimci magana sai na abubakar afuwan sai na abubakar afuwan ya ce haka kawai abin da ba mu yi shi a jahiliya ba yanzu za a zarge mu da shi saboda su hatta a jahiliya zina sai shashakai sai fanɗararru kangararru su suke yi amma a yanzu mace da gidansu da ubanta da uwarta da kowa da mijinta wata ma amma munafuka ce mazanaciya ce saboda yadda al'ummar mu ta lalace da yadda al'amuran mu suka tambade da yadda tarbiyyar addini da tarbiyyar qur'ani ta watsa a cikin mu Allah ka sauke Allah ka yaye mana da haka yace a ta ce masa a wata zinil hurratu ya rasulullah sai manzo Allah ya sake cewa wala yaqtulna auladahunna sai matar Abu Sufyan Hindu ta sake cewa a'a mu dai mun raya ƴaƴanmu ba mu kashe su ba sanda muka girmar da su da aka je yakin badar ne kai ka karkashe su ba mu muka kashe su ba manzan Allah ya murmushi Umar yana kusa da manzan Allah marwaici ya ce Umar da ya tuntsire da dariya har san da ya nemi ya faɗi ta baya saboda tsabar dariya saboda magana ce ta faɗe ta ta gaskiya amma tana ɗan aika wani saƙo ne ina fata an fahimta ma'ana mu dai ƴaƴan mu mu kashe su ba ba mu kashe su ba mun raya su amma da suka kaucewa addini da aka ji yakin badar duk kai ka kashe su a can ina fata an fahimta yau ko kuma ta zama ma'anar waɗanda suka yi imani a can a yakin badar Allah ya tsaddara suka yi shahada aka kashe su a can ina fata an gari to wannan shine wala yaqtulna auladuhunna wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna Allah ya ce kuma kar su zo da albuhutan aka ce buhutan wato ana nufin kirkirarren abu abin da aka kirkire shi wanda da babu shi kuma ba na gaskiya ba shine buhutan so Allah ya ce kar su zo da wani kirkirarren abu wanda suka kirkiro shi tsakanin hannayensu da kafafunsu magana mafi fi inganci na إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك mm.
سبحانك هذا بهتان عظيم Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa mumine lokacin da aka yarfa ƙazafin zina ga nana Aisha. Allah ya ce laula in sami'tumuhu id sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji labarin an ce nana Aisha ta yi zina an mata ƙarya qultum me yasa ba ku ce ba ma yakunu lana an natakallama bi hadha mu mumine bai kamata a ji wannan furucin a bakin mu ba subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah hadha buhtanun azim wannan wani kiran ƙarya ne mai girma da aka ɗauko shi aka jefi gidan manzon Allah da shi domin ranar da wannan abin ya faru jama'a madina sanda ta rikice gaba ɗaya duk gaba ɗaya madina sanda ta kiɗime gaba ɗaya sahabban annabi hankalinsu ya tashi gidan manzon Allah ya birkice mana saboda wannan kalma mai muni da aka tafi gidan manzon Allah da ita an jima jama'a ana yi wa musuluncin nan makirci manzon Allah babu abin da ba su yi masa ba sun masa wancan sun masa wancan da suka rasa yadda za su yi su aibanta manzon Allah sai suka jefe shi da kalmar zina a cikin gidan shi yasa da Allah ya tashi sanda ya tsinuwa ala tsitsitsi ala tsinewa wanda ya wannan kazafi a gidan annabi Muhammadu saboda magana ce wanda ko an karyata ta wasu sai wani abu ya karasa su a cikin zukatansu na irin wannan a wannan lokacin ne hatta wasu sahabbai da suka zame har bakinsu ya zame su ma suka je suka faɗi maganar a babin suna ba da labari ne ba a babin sun yarda da abin ya faru ba manzon Allah ya sa sanda aka yi wa kowa bulala tamanin aka dinga zuge su da bulali saboda wannan kalma da suka je suna yatawa ce- yayatawa cewa kaza ya faru yasa yana daga cikin mu- ladabi na musulunci mutum mai mutunci in kuka ji magana a kansa kar ka yadda ka je ka dora a wani guri ka yi taka tsantsan baka sani ba wasu makiyan abin da yake karantarwa ne ko yake yi ne na kasuwa ko yake yi na harkar siyasa ko yake yi na harkar kaza suka kirkiri wannan abin suka yarfa masa don su lalata image ɗinsa ba ku sani ba to amma sai kaga wasu daga cikin wanda suke masu hankali su ma sai a dinga jin irin waɗannan maganganu a bakunan su Allah ya sauke ya shirye da zukatan mu gaba daya da haka yace wala yaqtunna auladuhunna kar ku kashe ƴaƴanku wala ya'tina bi butanin yaftarinahu baina aydihinna kuma kar su zo da kirkirarren abu malamai da yawa sun fassara wannan da cewa kada mace ta zo da cikin wani cikin gidan wanda ba shi ba a jiya mun faɗa kan cewa idan mace aka same ta da ciki to haramun ne a ɗaura mata aure da wannan cikin wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun malamai musamman ma idan auren za a ɗaura ne da wanda ba shi ya cikin ba misali ya- mutum ne yana neman budurwa ko yana neman mace a tsammaninsa budurwa ne bata taɓa aure ba ko ba taɓa mu'amalar ɗa namiji ba to ya aka ya aka shi kenan sai kawai kuka gano tana da cikin sati biyu to kar ku ci kuiku ya ta kwace to maza maza kawo sadaki ka san haka ake yi maza maza fito maza maza fito in ka jana maza maza fito din nan ka ce to kafin na fito ku ku fito tukunna mai bincike tukunna ina fata an fahimta da haka a tafi a je duk wani gwaje-gwaje a yi a tabbatar da cewa cikin ta lami lafiya nawa ne jama'a za a je a samu duk wasu cututtuka babu amma kuma ga yarinyar an same ta da juna biyu an gane magana da kyau ko saboda haka iyaye ku ji tsoron Allah ɗaukar mace a cikuikuya ta a kai ta gidan wani da juna biyun wani daban wannan ba ƙaramin zalunci ba ne saboda za ka zo ka raini ɗa ka haife shi ka ba shi abinci ka ba shi ruwan sha ka ba shi sutura ka yi masa ragon suna ka sa shi a makaranta ya gama firamare ya je ya sakandare ya gama jami'a kuma ya dawo ya gallabe ka a cikin gidanka saboda ba jininka ba ne an gane maganar da ke ko kaga ka ainihin wato raini ɗan wani ka sha wahala an zalunce ka wannan Allah ba zai bari ba shi yasa za ka ga waɗanda suka yi wannan abun ba za su taɓa zama lafiya ba ita ma matar da ta yi irin wannan abun wallahi ba za ta taɓa zama lafiya a cikin gidanta ba saboda ta zalunce wanda take tare da shi to wannan shine ɗaya daga cikin fassarori da malamai suka yi, kuma ita ne fassara mafi inganci cikin fassarorin da- da mal- da malamai suka yi baina aidihinna wa arjuluhinna Allah ya ce wala ya'sinaka fi ma'rufin kuma ka'idar shine ba za su saba maka ba cikin al-ma'ruf malamai suka ce al-ma'ruf shine dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya ce ai sunansa al-ma'ruf haka duk abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce haka duk abin da Allah ya hana a hannu haka duk abin da annabi ya hana a hannu wannan shine al-ma'ruf an gane maganar da ke ko Allah ya ce to in suka yarda da waɗannan ka'idoji fa hunna to kai musu mubaya'a ka yarda da mubaya'arsu wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah gafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne hadisi ya tabbata daga ubadatu dan samit Allah ya hada mu da ubadatu dan samit a jannatul firdaus ubadatu dan samit yace kunna inda rasulillahi fi majlisin mun kasance tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wani majalisi faƙala sai annabi ya ce mana tubayi'uni ala allah tushriku billahi shay'an za ku mun mubaya'a ne akan ba za ku yi shirka da kowa ba wala tusri tasriku kuma ba za ku yi sata ba wala taznu kuma ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum kuma ba za ku kashe ‘ya'yanku ba to wani zai tambaya ya ce me yasa aka ce ba za su kashe dama mutane sukan kashe ‘ya'yansu haka ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alkur'ani Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم na'am يتوارى من القوم من سوء ما بشر به na'am أيمسكه على هون أم يدسه في التراب
sai ce me ألا ساء ما يزرون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa lokacin da aka yi musu albishir da ya mace sun haifi ya mace wannan zamanin jahiliya kenan kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zalla wajhuhu muswaddan sai kaga fuskarsa ta murtuke ta hada gabar da yamma yadda ka san hadiri ya dauro a lokacin ba sa son ‘ya'ya mata kwata-kwata karkashe su suke yi in kuma har Allah ya kaddara mace ta kubuta ta girma ko kuma ta kai munzili to sai a gaje ta ya kai matakin saboda tsabar jahilci jama'a iyayensu da suka haife su ma gaje su suke yi idan iyayensu maza sun mutu iyayensu mata ma gaje su yi a raba gadon babansa yana da mata 150 ko yana da don haka suke aure malam barkatai babu abin nan babansa yana da mata 30 yana da mata 20 yana da mata 100 to idan uban ya mutu sai a zo a raba gadon matan sai ɗan ya gaji matan baban guda 30 ko 40 ko kaza haka fada ake wa mata fa duk musulunci ya zo ya kwato ku daga wannan dandakalar bala'in da Allah maɗaukakin sarki ya kwato ku amma yanzu kuke ƙoƙarin komawa hannun waɗannan munafukan cewa kuna neman yanci bayan wanda musulunci ya baku da haka ka ga mace malam ta sha wani abu na ta wani shashaki tana magana akan "Eh, yancin mata ya kamata mata kaji munafukar Allah akwai wanda ya bawa mata yanci irin addinin musulunci malam irin yadda ya kwato su daga hannun jahiliya period wanda kashe su ake ana gadan su ana saduwa da su random ba wani lissafi haka fa ake musu yadda kasan bayi yadda kasan dabbobi kai wallahi malamai magabata suka ce a da mata sun fi dabbobi daraja a gurin mazaje domin cinke za a iya ɗaure ta a bata abinci a bata kaza don ta girma ta yi ƙiba a yanka ta haka ne ko ba haka ba amma ke sai yadda suka ga dama za su yi da ke kawai in ma abu- abu na dabbobi za a ba su abinci don su ƙiba a yanka su amma mace sai yadda aka ga dama za a yi da ita an ga dama a kashe ta an ga dama a yi kaza an ga dama a sai da ita an ga dama a kore ta an ga dama a ɗauki bulala a yi ta dukanta duk musulunci ya zo ya tattara ya tattara ya kwato ku ya ce in an yi rasuwa kuna da gado a raba kuma a baku ya ce in kina mace kina ya ta kina hannun babanki da mamarki ita za ta rene ki idan kika bar hannun mamarki kika dawo hannun mijinki ki zauna a gida shi zai kawo ruwa shi zai kawo tuwo shi zai kawo masara shi zai kawo shinkafa shi zai kawo albasa shi zai kawo tattasai shi zai kawo tumatiri shi zai kawo gazal shi zai kawo barbada kumatu shi zai kawo barbada kunne shi zai kawo jagira shi zai kawo komai shi zai kawo
الرجال Okay.
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ya isa haka alramma Allah ya ce arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim mazaje su ne suke tsaya akan mata qawwamuna 'ala an-nisa me dalili Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din saboda fifikon da maza Allah ya ba su akan mata wa bima anfaqu min amwalihim saboda kuma da abin da suke ciyarwa na dukiya akan su na fata an fahimci magana duk bindin bindin dinnan da mazaje suke yi so suke su nema su kai musu gida haka ne ko ba haka ba to Allah ya ce saboda wannan darajar da ne wa maza ku zama a karkashin su su kuma su zama a saman an gane magana da kyau ko in kai magana ka ce to ai kai baka daukar ciki baka haihuwa gaskiya ne ba na daukar ciki ba na haihuwa to amma kuma ina daukar buhun hatsi a tudun hatsi ai ko in kin isa ke ma je ki sun kuya a dora miki ko ba haka bane ko da haka tunda Allah ya bambance ki yadda da wannan bambancin kawai abinda za ki iya ne Allah ya baki ni ma abinda zan iya Allah ya bani abinda za su iya mata Allah ya ba su mu ma maza abinda za mu iya Allah ya ba mu ba shikenan ba so kowa ya kiyaye mutuncin dan uwansa wannan shine magana da ake yi amma ki zo ki ce ai kai baka kaza ai kai baka kaza ai kai baka kaza eh na ji bana kaza amma ina kawo kaza ko ba haka bane alarama bana kaza amma ina kawo kaza ai ko Allah ya sa mu dace so saboda haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim zai zamanto fuskarsa ta murtike ya batare yana cikin takaici da bakin ciki ya tawara min alqawmi an- min su'i ma bushira bihi Allah ya ce har ma kaga yana buya wa mutane saboda a- kar ma an ji labarin an masa a ya samu karuwar kyamaci yana buya baya so ma mutane su ganshi dan zole su za a dinga yi da ta ka gan hitam wanda aka haifa masa mace ka gan hitam ana zogalen sa dan haka buya yake yana neman inda zai buya in so imamu sharabi shi saboda munin abin da aka yi masa albishir Allah ya ce a yi musiku ko alahu ne zai dawo yana tunanin to ya rike wannan yarinya cikin wulakanci da kaskanci am ya dusu fit turabi ko kuma ya je tona rami ya binne ta da ranta domin sun sha aikata haka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba su je su tona rami ba ma sai an kashe ta ba da ranta za a jefa ta a binne ta kawai wannan fa shine wulakancin da mata suka tsinci kansu a ciki yau Allah di ya kwato su ya fito da su daga wannan kuma yanzu suka zo dan haka daga kin bar hannun mijinki kuma sai ki koma hannun ƴaƴanki idan kika haihu su kai ki umara su kai ki aikin haji su gina miki gida su yi miki kaza amma yau an wayi gari zaka ga wasu iyayen ko mazan ko matan ƴaƴan suna kyautata musu amma su kuma suna hantarar ƴaƴan kaga uba namiji yana mar duk abin da ya kamata amma wallahi dan bai jin daɗin mu'amala da shi ko misqala zarrat ba zai mar addu'a ba ba zai masa fatan alheri ba ba zai gode masa ba ba zai masa fatan ya gama lafiya ba muna samun labarbaru wallahi yana da kyau mu gane yadda fa iyaye suke da haƙƙi akan ƴaƴa wallahi haka ƴaƴa suke da haƙƙi akan iyaye ya kamata ku iyaye ku san wannan domin wannan babun ba a cika karanta muku shi ba daga an zo sai a ce haƙƙin iyaye haƙƙin iyaye gaskiya ne haƙƙin iyaye dole ne namiji ko mace ta sauke haƙƙin uwa ko uba amma wallahi ka sani kai ma uba ko uwa in kika zalunci yarki ko ɗanki wallahi sai Allah ya muku hisabi wannan shine ka'idar musulunci saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa lalle mu kyautata wa juna mu kuma mutunta junan mu gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hore mana an gane magana da kyau ko saboda haka yace ba za ku yi shirka ba ba za ku yi sata ba kuma ba za ku yi zina ba kuma ba za ku kashe ƴaƴanku ba a wani guri Allah madaukakin sarki yace ala ramma wala taqtulu auladakum min imlaqin
لا تقتلوا أولادكم من إملاق na'am نحن نرزقكم وإياهم mm.
إن قتلهم كان خطأ كبيرا Allah Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci ina fata an fahimta saboda wasu saboda tsoron ciyarwar he su kashe ƴaƴan to sai Allah ya hana wannan ita ma ya soke wannan ya haramta ya ce kar ku kashe ƴaƴanku kawai saboda tsoron talauci Allah ya ce na hana narzuqukum wa iyyahum mu ne masu azurta ku ku masu ƴaƴan su ma ƴaƴan mu ne masu azurta su da haka ɗanka da kake gani ba ruwanka da bajet ɗinsa yadda Allah yake da bajet a kanka haka shi ma yake da bajet a kansa ko ba haka bane jama'a ka zo duniya Allah maɗaukakin sarki ya baka gida ya baka mota ya baka appointment ya baka admission ya baka kaza to wannan ɗan naka da kake gani shi ma haka Allah ya tsara masa komai nasa iya abin da zaka iya yi kai masa ka bar Allah da shi nan gaba zaka yi mamakin abin da Allah zai mai da shi zaka yi mamaki wallahi saboda ɗa da kake ganin sa gaibu ne ba wanda ya san shi waye sai Allah ba wanda ya san shi waye sai Allah saboda zaka ga mutum yana wasa yana dariya nan da shekara talatin sai ka ji shi shine gwamnan garinku ba ba haka bane jama'a nan da shekara talatin sai ka ji shi shine shugaban ma'aikata kaza nan da shekara talatin ko arba'in sai ka ji shi shine babban malamin garin nan da shekara talatin ko arba'in sai ka ji shine ministan kaza a kasar haka ne ko ba haka ba amma lokacin da yake yaro karami ai da kai babansa da ke uwarsa ba ku san me Allah zai mai da shi ba haka ne ko ba haka ba saboda haka ƴaƴa gaibu ne kawai kai masa fatan alheri kai masa addu'a ka dora shi kan layi dora shi kan layin karatun Qur'ani dora shi kan layin karatun boko dora shi kan layin sana'a dora shi kan layin kaza yi masa iyakacin kokari kar ka bar shi ya zama kara zube Allah zai kama ka idan baka tsaya akan ƴaƴanka kai musu tarbiyya ta rayuwa da ta addini ba wallahi amma in kai musu kafita ka bar Allah shine zai tsara musu komai na rayuwa amma idan ka watsar da su ka barzatar da su irin yadda yau iyaye aka wayi gari ba sa kula da 'ya'yansu kaga ana complain mutum ya an zo an kama ƙararrakin jama'a da ake kawo mana akan iyaye dangane da 'ya'yansu abin wallahi kare ba zai ci ba da yawa daga cikin iyaye sun watsar da 'ya'yan sun banzatar da su sun wance kalar da su suna nan suna ta wacan gaririya akan titi suna cutar da bayan Allah suna cutar da addini da al'umma kuma kana tsammanin haka Allah zai barka wallahi Allah ba zai barka ba saboda haka dole ne mu kula da wannan dan haka Allah madaukakin sarki ce wala taqtulu auladakum min imlaqin Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum sai ya ce inna qatlahum kana khit'an kabira lalle kashe su ba karamin zunubi bane Allah ka tsare mu daga aikata mummuna aiki irin wannan Ubaratu dan Samir yace qara al-ayata allati ukizat ala nisa'i sai karanta mana wannan aya da aka karanta wa mata cewa idza ja'aka almu'minatu har zuwa karshen aya sai manzon Allah ya ce faman wafa minkum duk wanda ya cika waɗannan abubuwa guda shida zuwa bakwai da muka lissafo a cikin wannan ayar fa ajruhu ala Allah Allah zai bashi ladan wannan ma'ana da Allah madaukakin sarki ya ce ala Allah yushrikina billahi shay'an cewa ba za su yi shirka ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su yi kaza ba za su yi kaza ba Allah ya ce manzan Allah ya ce duk wanda ya cika wannan abun bai aikata ba to fa ajruhu ala Allah ladansa cikakke na gurin Allah subhanahu wata'ala sai kuma yace wa man asaba min zalika shay'an fa uqiba bihi fa huwa kafaratun lahu wanda kuma tsautsayi ta sa ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko dai ya sata ko ya zina har aka kama shi aka yi masa uquba dangane da wannan abin da ya aikata annabi muhammadu in ji ubaratu dan samir ya ce wannan abin zai zama kafara na zunubansa gaba daya saboda haka ukuba da ake yi wa wanda suka yi laifi ko mazinaci wanda bai taba aure ba a yi masa bulala ɗari ko ko kuma wanda ta taba aure ko ya taba aure a jefe shi ko kuma barawo da ya sasa abin da ya kai rubu dinari a yanke masa hannu malamai suka ce gwargwadon yadda aka yi masa wannan hukuncin gwargwadon yadda Allah ya kai kankare masa zunubansa da haka manzo Allah ya ce fa huwa kafaratul lahu zai zama kafara na zunubansa gare shi wasu suka ce kafara na iya wannan laifin amma magana mafi inganci hatta sauran zunubansa na ba zai zama kafara gare shi ina fata an gane saboda yayi aiki da fadin Allah yayi aiki da umarnin Allah wa man asaba min zalika shay'an fasatarahu Allahu alaihi wanda kuma ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka lissafo sai Allah madaukakin sarki ya suturta shi fa huwa ila Allah wannan al'amarin sa yana gurin Allah subhanahu wata'ala in sha'a gafara lahu wa in sha'a azabahu mutum yayi zina ba a san yayi ba yayi sata ba a san yayi ba ba a mar hukunci ba to wannan al'amarin sa yana gurin Allah idan Allah ya ga dama in ya tube daina sai Allah ya gafarta masa ina fata an fahimci magana yasa yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha
يا أيها سيئاتكم ويدخلكم Mm.
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي Na'am.
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه Mm.
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم Mm.
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا Na'am.
إنك على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba wanda yake mai kyau ba wanda zaka koma aikin zunubi ba wallahi ki sani ko ka sani waɗannan abubuwan da muka ambata in kana aikata wasu daga cikin su ko kina aikata wasu daga cikin su ko dai kana shirka ko kina shirka ko kana zina ko kina zina ko kana sata ko kina sata ko kina ainihin wato ɗaukar kayan wani ko kana ɗaukar duk abin da kake aikatawa cikin waɗannan abubuwan yau ɗin nan in ka ce ka tuba ka koma ga Allah Allah zai yafe maka ya sa Allah ya ce manza Allah ya faɗa a ƙarshen ƙarshen ayar ya ce wasu ta gafir la'unnallah ka nema musu gafara Allah inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama saboda haka ka tuba ki tuba ka daina waɗannan ayyuka gaba ɗaya ka watsar da sha'aninsu ka rungumi Allah da manzansa ka rungumi Qur'ani ka koma makaranta ka haɗa kai da bayan Allah nagari waɗanda suke ƙoƙarin gyara ayyukansu da kyautata alakarsu da Allah wallahi Allah zai yafi maka bawan Allah Allah ya ce tubo ilallah ku tuba zuwa ga Allah taubatar nasuha tuba wanda yake mai kyau asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum akwai yiwuwar ubangijinku ko tabbacin ubangijinku ya kankare muku zunubanku ya kankare muku ayyukanku munana wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu daga ƙarshe ma ya shigar da ku aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin ta yawma la yuqdi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu ranar da Allah ba zai tozarta annabi Muhammadu ba da kuma waɗanda suka yi imani da annabi muhammadu mu kenan in allah ya yarda an gane maganar da kyau ko ko kai ba kai a to ni ne mu kenan insha allahu ta'ala wallazina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim hasken su na tafiya gaba gare su da kuma dama gare su ina fata an fahimta wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana har ma ka ta suna cewa ya allah cika mana hasken mu wa gafir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai mai iko ne akan komai ina fata an gane saboda haka wannan shine abin da yazo a cikin wannan hadisi na Usama a Ubadatu dan Sami Allah ya hada mu da shi a aljanna to Allah ramma sai Allah ya ce me kuma يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم Mm, لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة mm, قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani la tatawallaw qauman kar ku jibinci lamarin mutanen nan da gadiballahu alaihim Allah ya fushi da su na fata an fahimta kad ya iso min al-akhirah domin sun yanke tsammani daga samun rabon lahira kama ya isa al-kufaru min ashabil quburi kamar yadda kafirai suka yanke tsammani daga yan uwansu da suke cikin kaburbura domin su a fahimtar su a kuma aqidar su shine duk wanda ya mutu ba zai dawo ba haka ne ko ba haka ba su haka suke za'ama alladhina kafaru allan زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا sai ce me قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم mm.
وذلك على الله يسير Allah ce za'amal ladina kafaru waɗanda suka kafurta sun riya sun yi tsammani sun yi zaton Allah yi bu a su ba za a tada su ba idan kiyama ta tashi ba za a tada su daga cikin kaburburan su ba qul bala ka ce musu a'a ba haka magana take ba la tubu asunna billahi allazi la ilaha illa huwa sai an tayar da ku thumma latanabba'unna bima amiltum kuma sai an ba ku labarin duk abin da kuka aikata wa zalika ala allahi yasir wannan abu ne mai sauki a gurin Allah ha ba wani ya zo da kashi gaban annabi Muhammadu ba ya murza shi, ya diddiga shi, ya ce ya ce wai yau za ta da wannan وضرب لنا مثلا ونسي خلقه sai ce min قال من يحيي العظام وهي رميم sai ce min قل يحييها الذي أنشأها أول مرة Mm. وهو بكل خلق عليم الله يتي وضرب لنا مثلا يا بغا مانا مثالي كافر بنزا كافر وفي ان جاء الله ونسي خلقه يا من يا مكا حدثيش har ya zo yana buga mana misali qala har ma yana cewa annabinmu man yuhyi hadhihi al-izama man yuhyi al-izama wa hiya ramim wa zai raya wannan kashin bayan ta riddige ta zama turbaya ta faffashe a cikin kasa kul Allah ya ce ba shi amsa ka ce masa yuhyi hallazi an sha'aha awwala marra wanda zai raya ta shine wanda ya kage ta da babu ita shin dan Allah da samar da abin da babu da kuma bayan an samar da hi ya ɓaci a gyara hi wanne yafi wahala samarwa ne yafi wahala da babu kai an samar da kai yanzu dan ka lalace gyara ka sai ya zama aiki ina fata an fahimci magana da haka ka ce masa kul ka ce masa yuhyi hallazi an sha'aha awwala marra wanda zai tada shi shine wanda ya kage shi a karan farko da babu shi wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne akan duk wata halitta na fata an fahimta so dan haka anan malamai suka ce a kamar yadda malamai suka fassara kama ya isal kufaru min ashabil qubur fihi qawlani akwai maganganu guda biyu ahaduhuma magana ta farko kama ya isal kufaru al ahya'u min qarabatihim alladhina fil quburi kamar yadda kafirai rayayyu suka yanke tsammani daga wanda suke cikin kaburbura yan uwansu cewa ba za su taso ba ba za su dawo ba domin su aqida su kenan an gane magana da kyau ko an yaji tami'u bihim ba'da zalika cewa ba za su tashi su haɗu da su ba da annahum la ya'taqiduna ba'san wala nushuran ba su yadda za a tashi ba ba su yadda kuma za a taru domin hisabi ba faqadin qata'a raja'ahum minhum raja'uhum minhum fi ma ya ataqidunahu dan haka sai aka yanke fatan su da abin da suke abin nan cikin abin da suke da aqida akan sa dan haka shine fassarar farko wal qawl thani magana ta biyu da malamai suka faɗa game da wannan aya ma'anahu kama ya isal kuffaru alladhina hum fil quburi min kulli khairin duk kafiran da suka shiga kabari to sun yanke tsammani daga samun alherin lahira da haka daga kafiri ya mutu shi da kansa ya san matsayinsa ya san cewa ba hi ba rahamar Allah ba rahamar Allah babu shi ina fata an fahimta to shine Allah yake jan hankalin masu imani cewa la tatawallaw qauman kar ku jibinci lamarin mutanen da ghadiballahu alaihim Allah yayi fushi da su kad ya isu min al-akhirati sun yanke tsammani daga samun rabon lahira kama ya isal kufaru min ashabil quburi kamar yadda kafirai suka yanke tsammani daga mutanen su da suka mutu suke cikin kaburbura ina fata an gane to sai malamai suka ce wannan aya da ita Allah ya rufe wannan sura ta yi kama kuma da ayar da Allah maɗaukakin sarki buɗe surar da ita kaga kenan abu na wato al-ikhtitamu bima budi a bihi fi akhir sura kenan rufe aya ko rufe sura da irin kwatankwacin ayar da aka buɗe da ita ai a can ma cewa Allah ya ya ayyuhal ladzina amanu la la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bilmawadda ya ku masu imani kar ku riƙe maƙiyana kuma maƙiyanku abin ƙauna har kuna nuna musu ƙauna sai anan ma ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kar ku jibinci lamarin mutanen da suke ainihin wato ghadiba Allahu alaihim Allah yayi fushi da su wannan magana ta farko da malamai suka yi magana ta biyu malamai suka ce a'a ba haka abin yake ba ita waccar aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya wannan ta shafi duk wani kafiri tun daga ba yahudi har ba nasari har ba maguje har mai bautar tsumburbura har mai bautar kifi mai bautar ka duba da Allah abinda ake soya ya a cinye wani bauta masa yake saboda sakarci dan sakarci abinda za a jefa shi ya sha mai malam a barbada masa yaji a kalmashe shi shi kuma wani shi yake bautawa amin amin so duka waɗannan kafirai kaf Allah ya ce kar me da mutuminci lamarinsu to a nan kuma sai Allah ya keɓe wasu kafirai shi yasa Allah ya ce alladhina abin nan qauman ghadiba Allahu alaihim mutanen da Allah ya fushi da su to idan mun ce wasu ne ake nufi ba sauran kafiran ba gaba daya to su wane ne to sai malamai suka ce yahudu ake nufi domin urfi na alqur'ani ya nuna duk inda aka ce almagabubu alaihim ko ghadiba Allahu alaihim da suwa ake da yahudawa ake don haka can an dunkule haddasu za a za a kaucewa kar a nuna musu kauna nan kuma sai aka keɓe su da ambato saboda tsinannu ne na yankan shakku la'anannu ne na ƙarshen zamani mana shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce qul hal unabbi'ukum قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من ذلك مثوبة عند الله suwa kenan من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ka ji la'anannu ulaika sharrun makan أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل Allah ya ce kul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah bana ba ku labarin mafiya sharri da bala'i a gurin Allah ba Allah ya ce man la'anahu Allah shine wanda Allah ya tsine mishi albarka wa gaziba alaihi kuma yayi fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata daga cikin su ma an taba mai da wasu birai wal khanazir akwai wanda aka mai da su alhanzir aladu wa abada dagut kai a cikin su ma akwai wanda suka bauta dagut kaji tsinannun bayi mana yahudu tuba babu Allah ya ce ula'ika sharrun makana in kana neman masharrantan mutane na gidan gaba to ka samu yahudawa wa adallu an sawa'i sabi in kana neman wanda suka fi bacewa tafarkin Allah ka samu bai yahudu amma duk ku- su kuka rungumo kuke ta aiki da abun ɗinsu ba kwa kishin addininku ba kwa kishin ƙur'aninku ba kwa kishin manzanku ba kwa kishin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara aran ma wata Allah da ita zamu rufe wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض Mm.
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها Mm.
وقثائها وكومها وعدسها وبصلها sai ce mi.
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
Mhm.
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم sai ce mi to وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله كاتم محل شاهد ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق هر إلوكما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to wannan yana daga cikin inda Allah ya sake tabbatar da fushi gare su don haka sai malamai suka ce wannan ayar ba tana nufin sauran kafirai ba tana ta keɓe yahudu ne da ambato kawai da su ake cewa bayan sauran kafiran duniya gaba ɗaya to a keɓanta don a ankarar da mummunan halayensu sai Allah ya keɓe su da ambato a ƙarshen surar sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tatawallaw qauman kar ku jibinci lamarin mutanen nan da gadiballahu alaihim Allah ya fushi da su kad ya isu min al-akhirah sun yanke tsammani daga rabon lahira kama ya isa al-kufaru min ashabil quburi kamar yadda kafirai suka yanke tsammani daga ainihin wato yan uwansu wanda suke cikin kaburbura wannan shine karshen wannan sura ta suratul mumtahina insha Allah ta'ala gobe idan muka zo zamu tashi a farkon sura ta ainihin wato safi abinda muka faɗa a cikin wannan sura na alheri Allah ka hada mu da shi ya Allah abinda muka faɗa na matsaloli da damoyi da azaba Allah madaukakin sarki ka yaye mana ka fitar da mu daga wannan azaba kar ka jarrabe mu da fadawa cikin ta ya Allah duk abin da Allah ya faɗa na narko a cikin wannan sura kada Allah ya jarrabe mu da faɗawa cikin sa abin da Allah ya faɗa na alheri Allah ya haɗa mu da shi okay to so so za mu faɗi dan gudunmawa na taimako sannan za mu dan bada wata sanarwa insha Allah ta'ala wanda al'umma suka bayar na taimako kamar yadda aka saba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya datar da mu um, a akwai waɗanda suka turo taimako na farko akwai wani bawan Allah ya tura naira dubu biyu akwai wani bawan Allah shi ma ya tura naira ɗari biyar akwai jungudo menene mu'awiya ko ya tura naira dubu ɗaya akwai aisha abdullahi ta tura naira dubu ɗaya akwai Husai- a, husaini nura ya tura naira ɗari biyar akwai yusuf umar ya tura naira ɗari biyar akwai wani ba suna wani bawan Allah kenan ya tura naira ɗari biyu akwai abdullahi ɗalla da abubakar ya tura naira ɗari biyar akwai abdullahi dalla da abubakar har ilau ma'ana sau biyu na turo ɗari biyar biyar akwai wani ana ce mara habu babu second name ya tura naira dubu ɗaya ko wani bawan allah ya tura ɗari biyu akwai aminu hassan ya tura naira dubu ɗaya ɗari biyar akwai zakari haladu ya tura naira ɗari biyar akwai maryam asha'ali ko muhammad ta tura naira dubu ɗaya allah ya jika malam asha'ali ya masa rahama ya gafarta masa akwai sa'idu murtala ya tura naira dubu biyar akwai wani ba suna wani bawan Allah kenan ya tura naira ɗari uku akwai sakina abdullahi ta tura naira ɗari biyu akwai wani bawan Allah ya tura naira ɗari biyar akwai suleiman abdullahi ya tura naira ɗari takwas akwai wani ba suna ya tura naira dubu hamsin dubu hamsin Allah ya saka musu da alkhairi kuma ma bai sa sunansa ba bawan Allah Allah ya saka Allah ya biya ka da aljanna akwai wani bawan Allah bai sa suna ba shi ma tura naira da ɗari abin da ɗari biyar akwai sale sale sale sale sale tabbija shi sale babansa sale kakansa sale to to Allah ya albarka duk Allah ya wa waɗannan salolin albarka gaba daya ya turo naira ɗari takwas akwai nafisa musa ta turo naira ɗari biyar akwai aliyu muhammad ya turo naira ɗari biyar akwai abdulkadir abubakar ya turo naira dubu biyu akwai abdulrahman yaya ya tura naira ɗari hudu akwai musa sale baba ya tura naira dubu ɗaya akwai wani bawan allah ya tura naira dubu biyu akwai wani bawan allah shi ma ya tura naira dubu biyu akwai zakariya musa ya tura naira dubu ɗaya akwai abdulrahman yaya shi ma ya tura naira ɗari biyar akwai muhammad shu'aibu musa ya tura naira ɗari biyu akwai abdulrahman a ya tura naira ɗari biyu akwai sabo abdullahi ɗari biyu wani bawan allah ɗari biyu wani bawan allah ɗari biyu wani bawan allah ɗari biyar duka sun turo wannan allah ya saka shi kenan babu ibrahim to bari mu ga total din total din abin da muka samu total din mu na yau naira dubu tamanin da ɗaya da naira ɗari ɗaya allah ya saka da alkhairi lissafin kuɗin mu jiya naira dubu ɗari hudu da ashirin da bakwai da naira ɗari hudu da ashirin grand total din mu na yau naira dubu ɗari biyar da takwas da naira ɗari biyar da ashirin allah ya saka da alheri allah ya biya da aljanna wanda suka turo wannan gudunmawa ubangiji madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ba na nambar account din nan ƙara faɗa ka saka a ciki okay to abubakar yaya arabic foundation su ne cikin sunan account din bankin kuma unity bank ne sannan kuma account number shi ne 0052120730 zan sake maimaitawa 005212 0730 Allah ya ba mu ikon taimakawa gaba daya yan uwa wannan takarda da kuke gani take tare da ni Muslim Student Society ne na a Federal University Kashira ko suka turo ta akan cewa gaskiya suna cikin wani bukata na abin da suke ciyarwa na Ramadan saboda an wayi gari ɗaliban da suke makaranta da ke makaranta ne wanda kun sani yawanci a can ake kwana to yawanci wasu ɗaliban ma sun rasa ma yadda za su yi su biya registration balantana abin da za su ci so an wayi gari wasu su wallahi har bara suna fita cikin gari don neman abin da za su ci abin samista ta zo ƙarshe ba kuɗi abubuwa sun tarki to sai suka shirya za su ciyar da mutum nawa ne mutum ɗari biyar suke so kullum za su ciyar don haka sun yi lissafi naira miliyan uku da dubu ɗari biyar suke nema so ga akawun nan masu za mu karanta wanda duk ya ji yana da buƙatar taimaka musu a matsayin su na ɗalibai musulmai yan uwan mu sai ya taimaka musu Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya taimake mu bankin dai shine Union Bank account number din shine 020 86 50 211 zan maimaita 020 86 52 211 ok bari maimaita a saurara da Allah na bata 020 86 50 211 na fata an bani an gane 020 86 50 211 na fata an gane wanda duk Allah ya babu su iko su taimaka mu sunan ainihin wato account din MSSN Fork branch ko yawwa abin nan muslim na FUK ko branch Allah ba mu ikon taimakawa a Unity Bank ne Allah ba mu ikon taimakawa kuma Allah ya taimake mu gaba ɗaya Union Bank Union Bank ba Unity ba Union Bank Allah ya sa mu dace yan uwa za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya fi mana Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu duk abin da muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu to akwai wanda ƴaƴansa guda biyu suka bata an samu namiji saura macen da Allah a sashi a addu'a Allah ya bayyana shi ma ita ba macen Allah ya bayyana ta kuma Allah ya sa a same su gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله آمين آمين آمين, آمين.